ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيجي بدأ كراتم ولتافينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne akan yakin Hunaini da aka yi ya mun karanta cewa a karan farko a yakin kamar an samu galaba akan muminai saboda da muka karanta kafirai su musu kwantan kauna ko kuma suka saki kibiyoyi a lokaci guda da masu a lokacin da ba su aune ba ba su tsammani ba a gurin kuma da yake gangare ne gangarowa za a yi su suna cikin kwari wasu haukan tsaunuka sun bubbuya suka musu wannan kwantan bauna da aka sahabbai suka watse illa 'yan kaɗan da suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun karanta malam ya kama da cewa wannan abu da ya faru kamar ladabi ne da horo da Allah ya musu saboda wasu daga cikinsu sun yi alfahari da yawansu suna ganin cewa a wannan yakin inda sun kai mutum kusan dubu goma sha biyu kamar da muka karanta ko da suke ganin wasu ka ce ai yau in dai dan yawa ke sa a ci nasara a yaƙi ko kuma adadi ne ke sa a ci nasara to lalle mu yau ba wanda zai iya karawa da su ba su danganta wa Allah nasarar ba kai tsaye saboda a lokacin in ba a manta ba an yi fata makka ne kadai aka baro makka kaga a fata makka mutane da yawa sun shiga musulunci da yawa kuma ba su da ilimi da tarbiyya ta musuluncin a lokacin an dai shiga musulunci ne amma ba a da iliminsa ba san dokoki da ladabba da ya kamata mutum ya kiyaye game da ubangijinsa ba da haka waɗannan irinsu ne suke wannan alfaharin ba wai asalin waɗancan manyan sahabban ba ne ina fata ana ganewa to amma da ke kuma sunnar Allah ce in aka yi wani abu da yake na sabo ne to Allah na saukar da ukuba har ga waɗanda ma ba su yi saban ba ko game da makaranta a can baya dangane da yakin Uhud waɗansu sahabbai daga cikin su da manzalla ya aje su akan dutse ta tsaya a nan maharba ne mutum hamsin ya ba su kuma komanda jagoran su karkashin wani sahabi ya ce su tsaya a nan gurin ko kun ga mun tasara a kansu kar ku sauko ko kun ga su suka tasara a kanmu kar ku sauko sai in na ce ku sauko ai mun karanta ko to wannan ya faru karan farko aka kora kafirai a yakin Uhud sai wasu suka ce wasu maharban suka ce to ai an gama yaki mu gangara kan mu dibi ganima shugaban sai ce a ai manzon Allah cewa ya karba bar gurin nan har sai ya turo a kira mu suka ce a baka fahimta bane to bayan an gama yaki ko zan me zani sai ka samu sabanin fahimta da yawa suka gangaro suka bar gurin da manzon Allah ya ajiye su wannan kuma sai ya bada dama ga rinduna ta arna da suka kewaya ta baya suka hawo suka kashe waɗannan sauran mutum goma sha wani abu da sai kan dutsen aka kuma gangara aka kashe sahabbai manya-manya har mutum saba'in har aka jo manzo Allah da kansa ma rauni a wannan yaki sakamakon me karya ko karya umarnin manzon Allah guda ɗaya da suka yi sai Allah musu wannan hukunci dan su gane cewa manzon asalama shi na musamman ne in ya bada umarni ba abu ba a bisa ana sane to Allah baya bari sai ya ɗauki mataki a kai ina fata an gane to kaga ashe abin da ke jawo karyewar mutane da shiga tasku da kaskanci da wahalhalu shine saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine faru a yakin Hunaini ma saboda sun yi alfahari da yawan su da yawa daga cikin su saboda ya zo a wasu bayanai na daban hadisai daban na musamman manzon Allah ya taho da mutane za a tafi yakin Hunaini din nan sai suka ce wa manzon Allah ai ga wata bishiya da kafirai suke rati ta kubban su dan neman sa'a bishiyar magariya ce to mu ma manzo Allah ka sanya mana mana bishiya da zamu raka takuban mu dan mu nemi sa'a saboda wanda suka faɗi wannan magana da yawan su ba su da ilimin addini kawai sun shiga musulunci ne a jiya kuma ka fito da su yaki a yau kaga ba su da ladabi ba su da ilimi ba san dokokin musulunci ba sun dauka ana rayuwa ne irin ta jahiliya sai manzon Allah ya musu bayanin cewa wannan abin da kuka faɗa ba don ku kuna da ƙarancin ilimi ba to ku sa musulunci ka nemi sa'a abun wani ba Allah ba ka nemi nasara abun wani ba Allah ba to wannan in dai mutum mai ilimi ne ya faɗe shi wanda ya san tauhidi ya faɗa zai fita a musulunci amma mutum jahili ne sa masa uzurin cewa jahili ne to haga a yakin hunain an taho da waɗannan da yawa kuma normal haga saurayi shine dan gaba gaba a cikin abin da yake na ƙarfi ne kuma ga babu ilimi to su suke wannan alfahari sannan ko bayan gangaro da aka yi galibi wanda suka watsa suka gudu farar daya sune wa'ancan sabon musulunta bai saba aran gama ba ba san yaƙi da ya kamata ba sai suka juya suka firgita kuma na bayan su gashi kuma gangarowa ake sai aka hautsa ne a gurin kawai kuma ga kibiya ta ko ina ta sama ta ƙasa ta ina baka ma san wanda ke harbin naka ba so na bin sai jawo aka kare lagon su fa karan farko amma da yake manzon Allah ya jajirce sallallahu alaihi wasallama ya tsaya daram ko gezo bai yi ba har ya bada umarni ma a kwalla kira a kirawo su a kira sahabbai gida-gida sahu-sahu su juyo su dawo su gane me ake ciki wannan sai kuma Allah ka taimakonsa suka dawo kuma Allah ba mu'mine nasara aka karye kafirai daga nan kenan ina fata an gane to wannan ne malai yake ba mu bayani sai kawo ayoyi da Allah yake magana jan kunne game da in ka ga biya same ka a matsayinka na musulmi na marar daɗi to karka ce wai kai tsaye na me yasa aka samu wannan bala'i ko galibi wani sakatinka na sabo da kai ne shi kuma Allah yana kaunar mumini baya so ka tafi lahira da ka samu ukuba a can to sai a maka hukuncin anan amma ukubar abin da ka jaza kanka anan in ya so ka tafi lahira babu zunubi a kanka in har ka yi haƙuri ka fawwala wa Allah kenan yasa shi mumini baya yin asara sai malaki cewa gashi nan kama ƙala subhanahu li ahli uhud kamar yadda Allah ya faɗa dangane da sahabban nan da suka tafi yakin uhud da suka ga bala'i ya same su sai suka fara mamaki to wannan karewar da aka yi aka kashe mutum 70 aka je manyan sahabbai rauni har manzon Allah da kansa me ya dawo wannan masifa suke tambayar kawunan su yaya mu da muke san Allah muke tare da manzon Allah kuma a ce har arna su su mana wannan abu ba kaman kaman faɗa haka bane ka san har gobe kuma su ganin cewa wai me yasa kasashen da ba na musulmi ba suke cikin zaman lafiya da arziki da yalwa da kaza amma mu duk gurin musulmi kuma da muke shiga cikin tasku talauci da kaza da kaza kaza ba ba kuma su faɗa ba to wani ka zura wasu ah to ai kai Allah san ka yake yasa idan kai sabo sai Allah maka ukuba anan shi kuma wancan Allah ba ruwan shi da shi zaka sa ƙara mar ma abin da yake ganin kaman daɗi ne amma ana bar ne kaman talala kamar kiwon ragon layya ne ko an turke shi a ba shi abinci a mara allurai a share gurin a wanke a fesa magani a yi wa mai ƙarshen lamarinsa yanka shi za a yi na fata an gane to ha gani an mata lalace to kai kuma Allah san ka yake kisa in kai kun kai da nubi daya ta saukar maka da talauci jinya tsoro ko yi noma ka faɗi, asara haka zaka ta fama to wannan abin da kake ji na damuwar kana cewa Allah mun tuba Allah ya fi mana wannan musiba to sai ka ka tafi lahira babu zunubi ko ɗaya a cikin fayil ɗinka to hagan ka kalli wannan a fuskar lahirance ai ka ci nasara ke ai baka yi asara ya sa mumini baya asara haka manzon Allah ya faɗa ya ce al'amar mumini abun mamaki ne abun burgewa ne ma ya ce in asabahu alkhair ya ce shakara fa khairul lahu in ya samu wani alkhairi ya samu riba ya samu amfanin gona ya samu arziki ya samu promotion abun aiki sai godewa Allah kuma sai Allah ba shi lada wani asabahu darra talauci ya same shi ko jinya ko faduwa a kaza ko kaza na rashin jin dadi sabara kuma sai ya hakuri yace Allah ne ya kaddara haka Allah ya so mun barwa Allah ba ka ke faɗa ba to ko fa huwa khairul lahu sai Allah ba shi lada kuma galibi sai kaga abin ma da ya rasa din sai Allah mayar mara shi wani lokaci Allah ba mu iko cin jarabawa suke cewa Allah ga cewa awalam ma asabarkum musibatu kadi asabtum mislaha qultum anna hadha kawai don wani bala'i ya same ku na yanzu a yakin Uhudu an kashe mutum saba'in a cikinku kuke tambayar wai me ya wannan abin? Ai, ku kun samu irin wannan gonan zargara basar, mislayhin mariɓi biyu, kun kashe mutum saba'in a badar ko kun kama mutum saba'in, ba ɗari da arba'in makenan? Ku kuma yanzu a Uhudu, kawai an kashe mutum saba'in ne, ba a kama mutum saba'in a cikin naku. Har ku har yanzu kuke da riba, sannan kuma ku naku da suka mutu, ba sun mutu kawai a banza bane fa na fata an gane wala kasabun zulmi utilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun duk wanda ya mutu a fagen kare addinin Allah ba a ce masa matacce shi ba cewa ya mutu a a haya suna raye suna gun ubangiji sun zama shahidai sun samu linkin bulinkin ma daraja mutuwa a fagen daga na jihadin musulunci na gaskiya daraja ce so ba asara ba ce shi sa da Abu Sufyan yazo ke to yana to roko yana ya kira yace ya ku jama'a afikum Muhammadan ina Muhammadu da ransa ko ya mutu manzo Allah ya ce kar ku bashi amsa ku rabu da shi yace afikum ibnu abi quhafa ina ɗan abu ƙuhafa ma'ana abubakar sadiqin ya ce karku amsa ku rabu da shi ya ce fi kuma umar bil katsaf na ɗan katsaf yake ya ce karku ba shi amsa ku rabu da shi saboda ya tabbatar cewa waɗannan su ne jagororin addinin musuluncin gaba ɗaya in suna raye kuma addini ba zai da kasu ba na ba ta an gane ya sa sai kira su da ji babu amsa sai ya ji daɗi ya yi girgiza ya jinjina wa gunkinsu ya ce lalala uzza wala uzza lakum mu ne muke da gunkin uzza ba ku da uzza bai taimake ku ba to yanzu an yi shirka kaga an za a kaskantar da zanibin ubangiji kenan a daga gunki ko sai mun zalata ku ba shi amsa mana umar ya ce ya manzon Allah me za mu ce ka duba sahabbai fa larabawa ne fa amma su duk abin da za a faɗa in addini ne sai sun tsaya manzon Allah ne zai faɗa ku ba shi amsa haga da umarni ai da kawai sai a faɗa yi suka ce ya mazalla me za mu ce ya ce ku ce masa Allahu maulana wala maulana mu Allah shi ne majibincin lamarinmu ku ba ku da majibincin lamari saboda su sun yadda ai gunki ba da bantar lamarin mutum saboda ko dutse ka sassaka ko kuma ka haɗa tunkuza ne kai abun ka an san tunkuza ko abin da kin karago da shi din sai ka dauka mulmula shi kuma kai dutse ko kuma samu dabino ajuwa a daddaka shi a mulmula shi a mai da shi abin nan guncin kuma a shanya shi ya bushe in ka sai kuma bala kuma ka bantara ka ci kuma shine da Allah ka su kansu arnan sun san cewa gunki ba Allah bane kuma sun san gunki baya jibintar lamari domin su ma Allah ba da labarin cewa suka ce ai kuma kan nan kuke gani ma na abuduhum ba fa muna bauta musu dan su alloli bane fa a inna ma na abuduhum liqarribuna ila Allah zulfa kawai muna bauta musu ne don su kai mu gurin Allah su faɗa wa Allah matsalolinmu ma'ana su ne jakadodi tsakanin mu da Ubangiji in ji su haka sun yi da kenan akwai Allah na fata an gane to sai mu zalata a gaya musu Allahu maulana larabawa ne shi ba larabi ne ba musu ya san me kalmar maula ya san gunki ba maula bane zaka sai ya ji bakin ciki ya ji damuwa abin da yake so bai samu ba yace kun ku gaya masa wanda ka kira din suna nan da ransu bakin take kashe to sai suke kuka su sahabbai a wancan yaki suna cewa anna haza me ya faru muka aka ce sara akan mu a wannan yakin bayan sun manta a badar kuma Allah ya sa su sun yi kafirai rike sun kashe manyan kafiran duniya na lokacin mutum 70 kuma sun kama fursunan yaki manya-manyan mutane mutum 70 a gari ba jikin ga sun kashe su kuma ga sun karɓi kuɗin fansa daga baya aka sake su yace to a gaya musu qultum anna hada suka ce ta yaya me ya jawo wannan faduwa a yaki aka ce manyan sahabbai mutum 70 an ji mutane cewa ci qul huwa min indi anfusikum Allah ta ka gaya musu wannan ya faru ne sanadiyar ayyukanku ko kuka jawo kaga da wannan aya suke cewa malamai in kaga wani bala'i ya saukar wa musulmai to daga wurin su laifuffukan su ne kuma a hakan ma dan Allah yana afuwar daiwa baya kama mutane akan su amma laifin da ake ne yayi yawa to sa dauki wani kwaya daya sai muku punishment akan shi kadai an yafe 99 haga muku afuwa ai amma ga mutane sa ta kururuwa mu wannan musifa daga wannan sai wannan daga kanka ne daga kanka ne Allah ya faɗa cewa manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda zai bi Allah da gaskiya ya bi manzon Allah da gaskiya to za a masa rayuwa mai daɗi a duniya saboda mu mun dauki dadi a matsayin mu shine kudi shine matsayin mu a Najeriya ko mun dauka kudi ne jin dadi to ko ba shi bane jin dadi shi ma wani abu ne daga cikin jin dadi amma ba shi bane jin dadi asalin jin dadi shine a saka maka nutsuwa kwanciyar hankali abu na farko kenan abu na biyu a saka maka albarka cikin duk abin da aka baka albashin ka dubu ɗari sai Allah kuma ta kaita maka bukatunka na watan gaba ɗaya dubu casa'in da biyar shi kuma wani tarbarsa miliyan ɗaya sai kuma suka masa bukatun naira miliyan ɗaya da dubu hamsin kaga an kaga a zahiri waye mai kuɗi shi ne amma ka dawo a hankalce waye mai arziki kai ne sai je auro ta matar da turaren wuta da zai siya masa kadai a wata daya ya kai dubu ɗari biyar Allah mata manyan haka su kuma ta taho maka da kannanta suna ce maka yayawa ne kai kuma ka kori kannanka haka ne ai kana musu hidima da ita danginta ta watsar ko da naka dangin tana raba ka da su a hankali a hankali a hankali ta haɗa ma hidima a gidanka kullum kawai kamar gidan gwamna kisa da ka bar matsayin sai kuma ka shiga bala'i saboda ba za ka iya mantenin wannan rayuwar ta a wata ɗaya ba kaɗai ma don baka samun kuɗi ne shi kuma wanda zai bi Allah da gaskiya sai a haɗa shi da duk abin da za su yi alaƙa da shi in matar ce ma ta ba shi wata matar da ba ta ma da buri a rayuwa ita ba ta san ma lagzarin ba kuma ta damu da shi ba ta san makarmar ni'ima ba ce ko duk abin da ya kawo ya bata ta ce godiya ta ji daɗi ta yi murna kuma ya ga ta yi murna da gaske amma tan ga mata lashi na dubu ɗari ita ce wannan ai ai an gani yayin sa wannan ake kai baka yi zaɓe ba wallahi ya tace maka haka baka yi zaɓe ba gaskiya ne wannan ba na ba zan ɗaura shi ba wallahi ta gaya maka haka yasa ubangiji ke cewa am hasibal ladina sarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu sawaa'at mahyahum wa matahum yanzu masu aikin sabo suna ganin cewa mu saka su zama daidai da wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah rayuwa iri ɗaya da rayuwa da mutuwa su zama iri ɗaya ai ba zai yi wuce sa'a ma ya haƙun muna tun yi mummunan hukunci shi ya bi Allah da manzon Allah kai kuma ka zama ɗan tamore ɗan harbe ta maci ɗan bindiga daɗi kuma fi rayuwa iri ɗaya ka samu fitson mai har abada ga kuɗin ga akawun ɗinka a sake da kuɗi amma kuma ranka a cikin baƙin ciki yake ba zai iya bacci ba sai an masa allura suna nan da yawa ga kudin an bashi sai a bashi waɗansu shegun ‘ya'ya tsoron ‘ya'yan ma yake ji da wata mahaukaciyar mata mai kama da ‘yarsa ne ta rinƙama wani list na masifa ko dole sai ya ji ya siyo Allah ka sa mu biyu Allah da gaskiya shi sa duk wanda ya bi Allah to Allah baya ɗaura masa wani azzalimi kuma a kansa ko azzalimar mata ko azzalimin ɗa ko da Allah ba zai maka haka ba in da ka bi Allah da gaskiya amma in ka ibin Allah to sai kuma Allah tsaro maka wani azalimin wani bala'i ko mata ko da ko aboki ko wani abu yana juya ka kisa lagi cewa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauda kai ya bar addinin Allah sunnar manzon Allah to sai mu hada da wani shaytan ko na mata ko na da ko na aboki ko na san zuciya kasan ma bala'i ne ko ya rika ji a ranke cewa shi ya fi ƙarfin a wanke mara ma kayansa a gashuwa wani ma bala'i ba ne? kula wannan ya fi ƙarfin a wanke mara ita a gashuwa sai ya kai gari kaza haka kawai haɗin zai kawata masa goro da zai cika sai bara ɗari biyar a ba goro shi ba zai ci wannan ba zai je mai duguri ya sai goron dubu ɗari ya sa aljiyona ci haka duka wannan bala'i ne kuma duk gore goren in aka wanke maka hula a Maiduguri dubu ɗari ɗin wanda aka wanke mata naira ɗari biyar ɗin in ka zo duk ɗaya ne ba wani bambanci duk ƙarya ne illa iyaka a ce wannan wai an mata mai kita glass take cewa komai wai za ta yi wata batu ba wai ba a sake wanke ba to ai talauci ne ai a wanke a sake ai arziki ne ma'ana tun arzikin ka da daɗi ai to kaga in dai baka bi Allah ba kaga mu da musifa shi kuma Allah ba zai barka aka kawai ba sai haɗa ka da wani bala'i ko haɗa ka da san ƙyalƙyali waya kai a ɗaura maka bala'inta duk kana binciken ina sabuwar object ta fito ta ka kasiya naira dubu ɗari biyu sai ka je ka sai ta dubu ɗari da hamsin bayan wata ɗaya ka cika dubu ɗari ka sai wata bambancin su kuma idan idan da yake bayan wayar ne kaɗai kuma duka ba su aiki ɗaya mai aiki a cikin idanuwa duk ƙarya ne fa sa ta maka ai wannan tana da kyamara guda kuma ƙarya ne ɗaya ne ta ce amfani wallahi duk kawai sauran design aka maka to haka wannan shine matsalar rashin bin Allah Allah ka tsare mu sallah ke ga wasu ul huwa min indi anfusikum din da kaga wani bala'i yana cinka to daga kanka ne shi Allah a sunnarsa baya daurawa bayin sa masifa sai dai in ku kuka jawo masifar kun yi abin da za a muku masifar ko kuka siya da kudin ku to a hakan ma saboda alfarmar manzon Allah saboda afwa ta ubangiji guda 100 ce sai a rage muku 99 sai a wulla muku guda daya sai ku ta ihu ku ta fama ba ku gama ba kuma kun ƙara wani saɓon kuma ƙara muku ɗan wani flashin haka za ku ta har ku tafi lahira ya ce inna allaha ala kulli shay'in qadirin lalle shi Allah mai iko ne akan komai Allah mai iko ne akan komai ya salla kirakan sa fa'alul lima yurid shi Allah yana aikata duk abin da ya ga dama ne kuma la yasalu amma yasalu hum yasalu ba wanda ya saka Allah me yasa kai kaza fa fa babu ya fa'alu ma yasha abin da ya ga dama Allah yake saboda shine isasshe kuma shine mai abu ya ce hadihil asbab waɗannan sababa allati qad yaraha an-nasu aysar min al-yasir wanda mutane suke ganin su wani abu ne mai sauki ana ganin zunubi a ido kamar wani abu ne mai sauki kaman abu ne ba ma bai ma kita kara karya ba misalin kallon mutane ɗabi'un su yin ƙarya kadai ko saba alƙawari har yanzu ya zama iska mana cikin mutane ba sa ma jin cewa sabo ma suka yi bare ma ya isa gifari zai ce masa kawai ka je ka dawo sanda yake faɗa ya san ƙarya yake ba haka yake nufi ba amma kuma nisa ka zaka dawo in ka dawo kuma cika ai na fi kiran ki a waya ban same ka ba network kuma ƙarya yake kaga ya ƙara zunubi akan zunubi kan suka ce malamai ita sharin ƙarya shine idan kai guda ɗaya daga an zo kan za a gano to sai kai kuma gudun guda biyar dan ka ƙare ƙwayar har gashi ga masifa ke yasa kana faɗan gaskiya kawai ai na ta kiranka ban same ka ba ko network ne ko ban da data ne ko kuma ka kirkira kare-kare ne kawai har ka shiga musifa akan musifa ke yau to har waɗannan abubuwa kanan laha tilkal awaqi to su suke jawo irin abin da ya samu da sahabbai a yakin Uhud irin abin da ya faru da sahabbai a karan farko a yakin Hunaini menene shine in ka gani me a yakin Hunaini alfahari kawai suka yi alfahari suka ce in dai dan yawa ne a yau ba wanda ya sace mu a yaki haka sun yi alfahari ken shi kuma Allah suka ce a sunnarsa baya san masu alfahari ko malamai suka ce laifuka guda uku ma idan kana yin su to Allah baya jira sai an tafi lahira dole sai an maka tabin gishiri tun a duniya kafin kuma ka samu bala'in sa a lahira na farko shine saba wa iyaye bata wa iyayen kare in dai mutum yana bata iyayen rai to ya shiga bala'i na illa ma sha Allahu ma kawai bare a ce yayi rayin sa'a har sun mutu da bakin cikin sa to wannan ya shiga bala'i ba ma shi ba har zuri'arsa shi yasa a shekarun can can can in zaka yi aure ba kai zaka nemo matar ba babanka ne zai nemo ma dan ya nemo irin da ya san zuri'ar mutanen kirki ce ina fata an gane kar ka je ka aure wanda babansa ba bayar yarinyar babanta to uban shi ya tsine masa sai kuma ka zo ka aure ta haka shi kaga wannan kai abu la'in ya hige zubi alkawallahi saboda tasirin iyaye a cikin ƴaƴansu in al in mutum mahaifinsa tana fushi da shi to har zuri'a ta ba su albarka sai sun gamu da tasgaro da musifu iri iri sakamakon zunubin babansu saboda ba shi da albarka suka ce abu na biyu cutar mutane ka cuci mutum ya ce ma Allah ya isa to ka shiga uku sai ka ga sakamako tunkan ka mutu abu na uku alfahari Allah ba san alfahari ka ce ai ni ne mu ne kaza mu ne dan wani jikan wani mu ne fulani ya ta fulani ne to sai ne diya ne ɗaya ne ba wani bambanci agun Allah inna akramakum indallahi atqakum babu wani yare fiyo ko akwai a ce zuri'ar yaren daga A to Z duk mutanen kirki ne akwai babu a cikin yaren wani namin nan salihuna wa minna nuna zalik ta wani yare haka ne yasa hauka ne dabbanci ne kana alfahari da yarenka ko alfahari da gari duk wannan jahilci ne bare ka yi alfahari da wani abu da Allah ba ko na ilimi ko na kuɗi ko na mulki duk nuwa ce fa dukkansu dukkansu nuwa ce so komai ka samu ka ba a hankali Allah baya son alfahari ka duba kisar ɗaruna da ya fito ala qaumihi fi zinati a cikin ƙawa ko ya jera kamar ka ce a yanzu motoci guda ashirin kowace rubuta karuna wani karuna tu tiri ko ba ka suke ba masu kuɗi da sai wasu ka ce masa la tafra kar ka yi alfahari inna allaha la yuhibbul farihi allah ba san masu alfahari ba ma haka ba wa butagi fi ma ataka allah daral akhirah ka nemi lahira da abin da allah baka na duniyan dan don kuɗin nan kar ka yi alfahari da shi sai ce a ai inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan kudin yace shi ba Allah bane ba shi yace kawai saboda kwarewarsa ne da ilimin sa ya samu me Allah mar fakasafna bihi bidaril ard sai Allah ya ce kasa ta hade shi karshen bala'i kenan da duk abin da ya mallaka masu tafi kasa kawai alaji Allah abin tsoro ne wallahi ka kiyaye ubangiji wallahi ka kiyaye ubangiji ka biyo fin dalai sai dammara wani manyan biranen duniya har a yanzu ba a cikin mintuna kaga bala'i ya cin musu na fitar hankali a cikin sakanni Allah ya gama da labari sun zama kawai labari to Allah har gobe yana da iko akan duk abin da yake so zaka mutum ya kiyaye ubangiji ka bi Allah ka bi manzon Allah ka zauna lafiya Allah ba mu iko kuma yake cewa fa kayfa biman a'rada an dinillahi wattakadahu wara'ahu dhihriyan to ina ga mutumin da shi gaba ɗaya ma addinin ya mai da shi a bayansa su wani kana bin addinin ma amma kake wani sako to sai Allah zai maka ta ukuba ya ja maka kaskanci masifu tasgaro abubuwa su rikice maka to na kuma ga wanda shi gaba ɗaya ma addinin ya watsar da shi a bayansa ba ruwan da shi kawai ɗan duniya ne shi siyasa ce kawai a gabansa neman mulki kawai yake a ɗan kasuwa ne shi kuɗi yake nema ta kowane irin hanya kawai ba ruwa da tantancewa shi kawai ya za a samu kuɗi za ba ta an gane ko ta ina shi dai kawai kuɗi shi ne a gabansa a shi ba ruwa da Allah ba manzan Allah babu sallah babu salati babu afuwa kuma akwai sa kowane irin ɓangaren rayuwa za ka samu mutum yana ƙauye irin nan kana rayuwa baya sallah ai harga masifa ya muke wannan maganar yanzu bayan magariba bai yi azahar ba bai da asar ta mai kake nema kuma kusan haka yake rayuwa ko da yaushe wani an bashi wani tsafi wai zai samu kuɗi da haka ya da sallah guda ɗaya kuma ya yarda yana yi haka ya shiga masifa ya shiga masifa an ji an bashi tsafi wai zai yi kuɗi wallahi ba a yin kuɗi da tsafi wallahi ba a yi ba a yi ba wani ya sai kuɗi tsafi ƙarya ne sai dai ka je ka sha wahala a ƙarshe kuma baka ukuba kuma tsafin ya cika kuma mutum ya sha ƙarshe babu tsuntsu babu tarko ya yi 2-0 ke na kudin yake ka nemi albarka a gun Allah sai Allah ma albarka cikin duk abin da ya baka da daga samun da manzala ke faɗa in yana addu'o'i ya ce wa barik lifi ma a tsaye ka sa min albarka cikin duk abin da ka manya ubangiji to shi ne kawai asalin kyakkyawan abu a rayuwa ya ce wa haraballahu wa rasulahu bil ma'asi ina ga wanda ya jefar da addinin ma a bayansa gaba ɗaya yake yaƙar Allah da manzansa ta hanyar yin sabo ashe sabo kamar kana yaƙar Allah ne Allah ya ce kar ka yi kai kuma ka yi to ga kamar ka ja da Allah kenan Allah ya ce eh kai kuma ka ce a'a ina ba ta kuna ganewa to sabo na daga cewa sai kariya daula ya kariya mutum a individual shi kadai yin sabo yana hana samun nutsuwa yana hana samun arziki yana hana samun jin daɗin rayuwa yanzu kana in kana bin labarin turawa da kake ganin kamar sun ci gaba a duniya sai ga mutum yana in aka faɗa abin da wani yi na mamaki da dabbanci ki ta mamaki gashi a gurin da yake a ganin ido akwai adalci akwai waiza mai kyau akwai gwamnati mai kyau akwai kaza akwai kaza amma zai shiga wani irin kunci da sama yaya zai da duniya ko ya je ya sha ko ya mutu ko ya je ta jirgin ƙasa kawai ana cikin tafiya shiga gaban jirgin kawai markaɗe ya wuce ko ya harbe kansa ko kaza saboda me babu asalin addini shi kuma sabo ƙarawa zuciya duhu yake da kunci ba a morewa a sabo yasa da yake dauka cewa an ya shiga cikin tashin hankali zai sha kayan maye dan ya wai manta to baya manta san da sha abin zai bacci ko zai hole zai dariya amma wannan abin ya kare a jikinsa kuma abin zai kare dawa har ya fada da bakin ciki to dan da ɗaya ya sha sai sha biyu in da bai sha sai sha uku to as time goes on fa sai waye gari gaba ɗaya wannan abin kuma ya kashe shi amma gan kana bin manzon Allah sallallahu alaihi in ka shiga kunci da damuwa kin Allah ce to ga addu'ar da zaka faɗa sai Allah ya yaye ma kuncin kana farawa wallahi ko minti biyar ba za ka yi ba ka ce Allah ya yaye maka saboda addu'ar manzon Allah ce kuma ka ji abin kawai ka manta ka ga cikin nishaɗi ka yanka wallahi ka cewa duk wanda ya tashi cikin dare yayi sallar nafila ana ganewa ya zo ya samu sallar asuba to zai waye gari a cikin wani jin daɗi da shi kansa bai san me yasa ya jin daɗin za ka ji ka kawai wasai da kai kawai ba ka da tension zero tension kawai ba abin da yake damun ka gashi ba ka da wani kuɗi amma ko ba abin da yake damun ka ba ka tuna wani damuwa a ranka to akwai arzikin da ya fauna a duniya yanzu wani yana da kuɗi biliyan nawa amma a cikin kunci yake ga wani abu ya tsaya mar are ya kasa yin bacci sai an masa allura ko ya saki koken ko wani abu kuma ya samu ya bacci Allah tsare imanin yace bil ma'asi lalan wa nahara yana yakar Allah ta hanyar yin sabo dare da rana summa huwa ko yastabdiu nasrullah ta'ala lahu kuma yazo yana cewa yana neman wai Allah kamar nasara kana aikata sabo ka kibin Allah ka kibin manzon Allah kuma kake tsammanin samun nasara ai sassara ba ta ka bace ai ta Allah ce shi kuma yana ba da ita ne ga bayi da suka mar biyayya sai Allah ya ba su ita nasara a dukkan rayuwarsu ko to wannan shine yace sabatu sallama wa shaja'atuhu wa man baqiya mahu fi ulatil almu'minin munhadimina yace zamu ji jajircewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawar da ya kamar dutse a gaban waɗannan arna mutum kusan dubu ɗari a dubu ashirin da hudu saboda an ce ka arnan yaƙin hunai ne sun linka musulmai sau biyu musulmai mutum dubu goma sha biyu ne ba wake nan a bisa ƙaddarawa su arnan sun kai mutum dubu ashirin da hudu to yanzu mazala kan yi aune duk sahabbai sun waɗe bai wuce mutum goma bane tare da shi mazala sai ya tsaya kamar dutse yana fuskantar su ba ma haka ba ya kuɗi cikinsu kawai so yake ma shiga cikin nasu saboda shi jarumin jarumai ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce ja'atuhu za mu ji jarumtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa man baqiya ma'ahu da wanda kuma ya tsaya tare da manzan Allah thumma udatul almunharibina sannan kuma sai mu ji waɗanda suka gudu din dazu to su ma yanzu sun juyo kuma sun dawo ina fata an gane ya ce lamma rasu sallama ma ra'a min al-inhizamin nasu tabbata da sallatu wassalam yace da manzon Allah ya ga sahabbai sun juya sun gudu shi kuma sai ya tsaya ya fuskanci kafiran nan sallallahu alaihi wasallam wan hadha zatal yamin ya duba gefen dama wa huwa la baghlatihi ash-shabaha yana kan alfadarin sa bi suna ash-shabaha alfadari shine wata dabba ce ita bata kai doki girma ba aka ce sannan kuma ta fi zaki ta tsara zaki girma ba ta kai kuma doki ba yake cewa alfadari ina ba ta an gane haka suka ce malamai yunadin nasa bin rudu yana kiran mutane su dawo kamar da'il cif kenan ko haka in kaga an tafi troop ko a soja haka ga an haɗa troop wata tawaga ba ta abin nan sai a ce kuma ga kwamandan su to na gaba kwamandan na a training da aka ba shi an yadda cewa zai iya jagorantar su ba da tsoro ne ba mai raguntaka ba ne idan bala'i ya zo haɗewa yake ya riƙe girari yana dandina wa su mutane kasu gudu ko gashi ana yaƙi ana bala'i an saba tsakanin su abokan gaba amma yana ihu yana ƙirin su yana faɗan abin da zai shajja'a mabiyansa ko soja haka ne yasa suka ce ai soja abin da ke mai training dama shi ana nuna mai cewa shi kadai zai ita duniya haka ake karanta soja kuma sai ya da ya ji aransa to sai dai kash ya zo a wata irin ƙasa ne da ba a san ƙimar aikin shi ba. Ko ba haka bane? Ya sha wahala, ya sha wahala bawan Allah ga bindiga, ga waye, ga menene albahin sa bai za ka raya karya. Allah din sama wani banza sai ji cinye rabu da shi. A bar shi a jeji cikin takeici da walakanci. Sai a kai shi operation sama da shekara ba za da shi gun iyalansa. Sai da kun zalunci ne. Wanda bai kamata ya haka ba. Ya kamata duk inda ka tafi operation kai wata uku to ka dawo gida kai saci ko da biyu ne. wasu kuma su haka ake don ka samu exchange mutum zai bajinta ya kokari amma a banza amma muna da hope Allah zai gyara mana Najeriya mu insha Allah saboda akwai wallahi jaruman mutane suna nan wallahi suna nan masu abu da gaske amma ina sun gama jaruntar abu gama aiki sun kare sun zama kuma suna bara haka zaka sa dan kai ko je na ga wani ahir da aka da wani tsohon DSP ne ko SP ne da yan sanda da irin jarumtar da ya tare yin aikinsa yanzu ya ritaya ya ce yana yi na damar shigansa ma aikin sanda a duniya gaba da saboda yadda yake fuskantar rayuwa a yanzu a cikin kaskanta talauci fanshan bai kai ya kawo ba dubu talatin da wani abu duk wannan irin bala'in da ya fuskanta a da haka ba shiryawa abin da ya kamata ya kamata a ce za a kalla karamin soja ba shi albashi dubu ɗari biyar wallahi karami constable a bashi dubu ɗari biyar haka ya kamata a ba shi dinga tafi alas kuma ba shi kuɗinsa amma ina ana ba wa waɗansu shirme amma akwai lokaci lokaci ne zai wuce ba abin da ke tabbata in ba adalci ba komai zai wuce zama an da kan gaskiya insha Allah muna addu'a masu yin aiki don Allah Allah taimake su din da suke eh Allah taimake su yace Imam Muslim rahimahullah fudda hadisi fi sahihihi anil Abbas daga sahabi Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu qal shahidtu ma Rasul sallama yamma Hunain Abbas yake cewa na halarci yakin Hunain tare da manzon Allah ko falazimtu sai na lazimti manzon Allah ana ni wa Abu Sufyan bin al-Haris da kuma Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib sai makaranta tare da manzon Allah ba ma rabuwa da shi tun daga fitowa daga Makka take jikin manzon Allah su biyun nan take tare da shi yace ina ne falam nufariqahu ba mu rabu da shi ba yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baglatihi albayda ahada halahu furwa bin ko bin menene nafasa aljadami yace wani daga cikin sarakuna ne ba manzon Allah kyautar wannan alfadarin famaltakal muslimuna wal kuffar yace muna cikin tafiya karan farko gamuwar musulmi da kafirai walal muslimina mudbirina sai musulmai suka juya suka gudu kamar da muka ambata a tun da ya gabata ko ai an ji duk abin da ya faru ana farin haduwa a kwarin wannan kawai sai suka tsorata suka juya suka tafi da gudu su sahabbai galibin su yace ya fada fika su da sama yarkudu bagalatahu qabla al-kuffar da manzon Allah ya ga haka sahabbai sun juya sun gudu shi kuma sai zaburi alfadarinsa ya kutsa cikin masu kafara kaga ya ƙarshen daren takiyan mutane suna gudu saboda sun ga bala'i shi kuma bala'in ya tinkara sallallahu alaihi wasallam to kuma dama hi jarumin jarumai ne wata rana a Madina ana cikin bacci cikin dare sai aka ji wani haya gaga wata hayaniya kamar an kawo hari sahabbai jarumai suka didduro ko kamar ka ce su irin su misali Hamza Sayyidina Aliyu sa'ad bin abi waqas aka didduro su kali aka didduro yaya me faru ne ya ya kamata ayi suwa za su je su gano mana me faru ana shawara ya za a yi kawai sai aka ji kuma ƙaran doki yana tahowa daga gurin da bala'in ya faru aga kowa ta cin ko ba kenan sai kowa ne guri ya laɗe sai ka ga a ai wani mahayi ne gashi nan ko sirdi babu a ai manzon Allah ne ma yana zuwa ya ga sai suka fito kuma ayyamu zalati a ku je ku yi zaman ku an gama wannan kisan bai ma ba su ma labarin mai faru ya ma gama solution ɗin kisan kawai a wake nan kukuna ma kan ku duk motsin ma shi har ya je ya gama abin da yake to Allah jarumin jarumai ne sallallahu alaihi wasallam da ka sai zabar dokinsa ya fuskanci ku a cikin su kafiran ma yace ina miki eh fa qala al-abbas abbas yake cewa wa ana atir bil jamil bagla ni kuma na rike asalin linzamin ko ragamar da wannan ita alfadarar manzon Allah sallama akuffuha ina rike ci ina dakace gudu shi manzon Allah yana zaburar doki in kana kan doki ko a ko jaki yana so ya gudu alaka dake cikin sa ne kuma su kira a saki kuma linzamin sa ba ga ake ba to shi manzon Allah yayi wa alfadarin sa haka kan cewa tafi yayi gaba ya shiga cikin arnan shi kuma abu ya rike lagamar asalin igiyar da ake saka a hanci a rike ana ja sai ke rike ta doki ko na fadar na so ya gudu ya tafi ne zala ke kora shi shi kuma ba yana riƙewa jin ganin cewa kar a je a tutar da manzon Allah shi kuma zala ya riga ya zabura kawai a shiga a je a yi da arna me abin tsoro kuma da cin arne ko nasara ne ko shahada ko ba shi bane to me kuma za a gudu sallallahu alaihi wasallam suka ce na riƙe ragamar manzon Allah rayatu Allah tasra dan kace sauri wa Abu Sufyan akizun bi rikabi sallama shi kuma Abu Sufyan ya rike abin nan me yake sirdi din kenan hagun da manzo yake taka yake zaki hawa kan dabba sirdin shi ma ya rike suna da kokarin wancan na rike ta ta gaba wannan kuma na dan ta baya kace gudu suna jin tsoron karin manzon Allah ya ga tsakiyar arna kamar abin da bai kamata ba shi kuma Allah ya riga ya zabare ta akan ta ciki to su suke mata burki yace ina ne ƙarar su salama ayyi abbas sun zalla ya ga abin ba a tafi taƙi tafiya ya ce ina abbas na da asahabu samura ka ƙwallon kira ka kira sahabar suka yi bai asirar duwan ƙarƙashin bishiyan nan da Allah faɗa a cikin ƙur'ani ko ba mun karanta ba ka kira su ka ce suna ina ai sadul ahal baitul duwan kenan ko فقال العباس وكان رجلا سيئا أكتشي شكما عباس متنمي مي مريا سوسي الله يا مسا مريا بارزك إيباني يو كومي دي أبن الله باك أرزكين يسا الله كي تشاوى أنفقوا مما رزقناكم ku ciyar daga abin da muka muku arzikinsa idan kuɗi Allah ya baka ana maganar addini turo kuɗi ka kawo idan ilimi Allah ya baka ana maganar addini zo ka karantar da mutane idan ƙarfi Allah ya baka da fasaha ka zo ka yi aikin agaji ko baka bane yau sai tafi gaba ɗaya kar ka zauna ka ce ai ni ba ni da komai a'a duk abin da Allah baka arziki ne ka ciyar kuma da shi Allah zai baka lana yace fa qultu bi a'la sauti yace sai abba yace mutum ne dama mai murya sai ya ɗaga murya ya ƙwalla da ƙarfi ya ce aina azhabu samura ina sahabban suka yi yaƙi suka yi baya da manzo Allah ƙarƙashin bishiyar nan da Allah ya yabe su ta yadda su kaga ya ba su matsayin su da Allah yake cewa laqad radiyallahu din nan ko to haga jin an ambaci wannan duk wanda ya je wannan ba su da duwa din kawai sai hankalin sai ya jiyo jikinsa ah to yanzu kuma nake gudu zan bar manzon Allah bayan kazu ko jiya Allah ya ce ya yarda da ni to kuma tsoron me nake ji sai shi ma sai ya jiyo kawai wannan suka ce wani salo ne na dawo da mayaka cikin hayyacin su sai wanda ya kware a gurin dabarun yaki za ka ga lokacin da aka zo da matsaloli nan garin aka shiga da dare aka tara barban an ce wani kwamandan soja da aka ba da shi a can wurin gidan prison nan yan angus na faɗa yana ihu yana kiran sojin sojojin yana faɗa musu wani abubuwan su ana harbin na bala'i amma na kirza cewa don lose your confidence kar ku sare kawai ke wuta ta ci bindiga kawai haka yake ce musu ka yi harbi faya faya da mutane fa shi ma ta tsare ne da shi kai ma ne da kai yadda baya so ya mutu kai baka so ka mutu ba so ya mutu ai idan yi bala'i ya bala'i shi ma guduwa zai kuma haka ake yanzu suka ce ba hatta dabba da take farautar mutane kamar zaki ko waye ko shin ya iyo kanka in ka kansa shi ma na dan sararawa amma ka juya shike ne ta gawa kawai ko ko me ma in ka dan taga za ga an dan samu wani kare daga ubangiji sai Allah amma kanka zo Allah kwazo yi Allah na shi ke daga shi to shike ne kur ka tashi ka fafata sai manzo Allah ya kira su yace ina sahabbai suka bata ridwan yace sai ya kira su qala fa wallahi yace na rantsi da Allah laka anna atafathum hina sami'u sauti yace kai ka ce wata allura aka musu da suka jimura ta ina kwalla musu kira sun gane cewa ina fa tare da manzon Allah a cikin fagen daga ko manzon Allah ne cikin kiran su da sun san murya Abbas ai ina fata an gane to kuma da sun tafi sun gudu daga jin muryar su kuma sai ah da suka jiyo faqalu suka rina ko ina ne yace kamar ne sauti adafatul baqara ala auladiha kamar irin kukan da saniya take yi ita kiran ƴaƴanta dabba in ɗan ta shiga wani guri ta tana neman su ba tana wani kuka ba za ka su ma'ayan suna kuka kamar suna amsa juna ne ai za kuma yaron ya taho a guje ɗayan dabbobi sun taho a guje gurin uwarsu ya ce to da ne wannan kiran da na musu kai ka ce haka kawai suka biyo su ma a guje suna labbaika labbaika mun amsa kiran ka ga munan tafi ga munan tafi na mike faɗaru suka ce ya labbaika ya labbaika mun amsa maka mun amsa ma gamunan zuwa gamunan zuwa ƙala fattatalu wal kuffar suna juya kuma suka kuɗa cikin kafirai kawai babu saurarawa dama wani abu ne ya faru saboda wani uba da wani hukunci da Allah zai yi to yanzu an tsorata amma kuma yanzu an juyo da zuciya mai ƙarfi sun san manzon Allah ya ta kira su kuma sun auna sun taho ya ce wa da'awatul fil ansari sannan zan ƙara cewa in kirawo lansarawa ma 'yan Madina faqalu su ma da ya kwalla kira ce ina ansar mutanen Madina ya kira su faqalu ya ma'ashara shako eh ina suka ce eh ya ma'ashar ansar ya ma'ashar ansar suka ce ina ansarawa ina 'yan Madina ne kala yace kuma qusaytu da'wa ala banil harith bin kazraj haka aka rika sashi rika kiran mutane bangare bangare in farko an kira ashabu shajara ta kira ina mukaddara cewa ina wanda suka tafi yakin badar ko haka su ma sun ji an ba su ran din su ina ansarawa ina kazrat ina abin nan duk aka rika su gida gida dan a dawo da kowa cikin matsayinsa yace sai rika kiransu gida gida gida gida yace a ƙarshe dai na ƙare kira na ga banul kazrat abin da banul haris ko eh banul kazrat sune kazrat fa qalu ya banul haris muka ce ya ku banul haris banul kazrat ya banul haris banul kazrat ina kuke ne yace faradar su sallama wa huwa ala baglatihi sai manzo Allah ya duyo ya kalli sahun yaki ya ake ciki sai ga ai sahabbai gaba sun dawo kowa ya dawo kuma na ta fafatawa ana ta kwafsawa kawai bugawa ake eh hmm kamar ta dawalu alaiha ila ne italihi wannan sai ke hange wato inda aka shine yana kan alfadarin sai taka hangalin da ake kai sai tsaya a kanta yana hango gaba da baya hagan ba zari ba zai wannan abu kibiya baki harbowa da kuma mashi amma shi tsayawa yake akan dabbar tasa yana ba da kwamandi kaza ku yi kaza ana ta haka ake jarumta ai ina shugabanci ai ko amma ya za ta ho motar farko mobile mota ta biyu sojoji mota ta uku excellency a cikin bullet proof mota ta hudu hallau sojoji da da mobile mota ta biyar kuma yakubai ba su da kuma daga daga ya wuce kun shiga uku kun shiga uku to zalla ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam tsayawa yake a fagen dagan ya tayi tsaye ma ko ya fi kowa tsawo kenan fa tunda ko da harbin aka yo shi za a samu kenan sallallahu alaihi wasallam saboda jarin tassa yace yana kallo yaya suke yana ba da umarni zai ce wani kai kaza wani wuri kaza ku shiga ku shiga ina ta ba da umarni haka ake yaki haka ake yaki eh ya ce faƙar sallama haza ko kune ina ne haza hina hamiyar watsis ƙala kuma kan su sallama hasayatun farama bihin na wujuhul kuffar ya ce zala na ta ba da umarni akan yaƙi da za a yi to da ga yaƙi ya kan kama ana ta fafatawa sai ya sa hannu ya ɗebo tsukon kwani da hannunsa ko ya ɗebo ƙasa da hannunsa sai ya watsa ɓangaren kafirai ya ci gaba ɗaya da shiga idansu cikin ƙudurar Allah kuma Allah ya haka babu mutum ɗaya a cikin su face sai da ƙasa sai gaske idansu ya sa Allah ya ba mu zalla labari cewa wa mara maita izira maita walakin nan la harama lokacin da kai jifa mutum kusan dubu goma sha wani abu kai ne kai jifar to amma saka jifan ya shiga gun da idan kowa ɗin wannan aikin Allah ne amma dai haga manzon Allah sai da fara aikin tukun sai Allah kuma ya sa abin da yake so sai tabbata dan a nuna maka ba addu'a ka yake ba musulunci dole ka yi addu'a kuma ka yi aiki to sai Allah ya taya ka ina ba ta an gane yasa duk mai bin addinin manzon Allah ka duba wannan fagen yaki ne fa ake magana fa manzon Allah ga sha fagen daga tabai sun wade sun bar shi dole mutum goma ba ya fuskanci mutum dubu ashirin da wani abu shi kadai da mutum guda goma karkashinsa tashi ki tsaye yana duk abin da wani jarumi zai fi mara abin da zai a ƙarshe ɗaya bu ƙasa kuma ya watsa digital toshe musu idanuwa ko ka san idan mutum ya zama toshe in idan ka ya samu matsala ai sai an gama da mutum ai shi yasa a dabarar yaƙi sai a fesa tiya gas in zaka ana zanga zanga me za a fara yi sai a watsa tiya gas in ba ka gani za ka je wani guri ne a gaba da zaka shiga to manzala ne ya kawo shi ai shine tiya gas kenan na manzon Allah ya watsa musu wannan abun kuma tana saka duk wani kafiri da yake wannan farfajiyar yakin sai da kansa daga idansa kokarin kwakule ka san ido baya son bako kokarin ka kwala idan ka kuma ya filla wuya sai a sare kafar sai ayi kaza haka shikenan yaki dole ya kare to da ka da kaga babu kowa a gurin sai ka kade duk sun mutu ya zaka kaima yalla Najeriya kawai sai gudu so haka abin ya faru yace babu wani mutum daya sai da abin ya shiga udul kuffar thumma qala sannan yace in hazimu Allah ya karya ku rabbi Muhammad na rantse da ubangijin Muhammadu gaba ɗaya kun kare ko an tsara akan ku a je watsa musu ƙasa inda haka toshe dan kai an gama da kai ba ta magana ai kai suka ce dabaru guda biyu da ake a harkar tsaro ba karamar dabara ba ce na farko a bata mutum idan shi a samar da tsakar aga ba shi da wargu ko gudu ba zai iya ba na biyu kuma aka ka mai lafiya masa ne ka daura hannunsa saboda ka daura hannu ai a cikin karfin ka 100 an kashe 70 an haɗa hannu biyu an ɗaure to ko za ka matsin ma dai yawan da ƙuda shi kinta ma dai an gama da mutum ko gudu zai hada kama da wuri saboda hannun baya walawa da ya kamata eh sosai ma kuwa ai yakan buga biki ne yace qala fa zahabtu anduru yace da manzala ya watsa wannan kasa kuma yayi wannan addu'a da rantsuwa da ubangijin manzon Allah da kansa ko yace sai nake kallon abin da ya faru na kitali inji Abbas kenan fa zahabtu anduru idza ayqana ila ni fa idza alqitalu ala hayatihi sai naga yaki kawai ya daidaitu ana kafafta shi yace fi ma ara ina ta kallo fa wallahi ma huwa illa arramahum bi hasayatihi fama za zalat ayi ahaduhum eh fala zar ara ahaduhum khalalil amruhum mudbiran yace yana watsa wannan kasar yace sai naga al'amarin su ya zama kamar duhu ma'ana ana watsa kasar akai wannan addu'ar sai abin su fara farbacewa a farko kan a watsa kasar ana ta kafsawa su ma suna iya karfin su abin ma suna iya karfin su yaki ya rintabe su amma da manzo Allah ya watsa wannan kasar kuma yayi wannan addu'ar daga nan kawai suka fara baya baya baya baya baya ana cin su ana cin su a yaki kenan kuna gane wa aiko to haka ya faru yace sai al'amari suke yin baya baya baya wa fi sahihaini a cikin sahih bukhari da muslim duk a yakin hunain kun bar manzon Allah yake tambaye su ko yawma hunain dan yakin hunain fa qala al barra'u maza da yake sama walakin rasulullahi lam yafir kaga hikima ta sahabi ko saboda shi wannan ba yakin ga mu ma tabi'i ne yake tambayar barra'u fastaqbaduna bisahami kawai sai suka yauka kuma da masu suna jefo ma shi kawai ta ko ina ta sama ta ina ne ta ko babu ma lissafi yace wa qadasu sallama ala bagratihi albayda yace amma ni na ga manzon Allah akan alfadarsa albayda din wa inna abasu fiyan bin haris akirin bilizamiha abu sufyan ya rike ragamarta wa huwa yaqulu shi manzon Allah yana cewa anan nabiyyu la kazib anabiyyu abdul mutalib manzon Allah na kansa kirari da yaga sahabbai sun watsi arna sun taho a guje sabai kuma sun dare manzon Allah kawai sai saki dokin sa ada tabuwar amanan din sa alfadarin sa ya cikin su shi kuma a guje yana cewa anar rasulullah kazib tabbas ni manzon Allah ne ni ne dan abdul mutalib a ga da kansa kirari da jinjinawa mana ni ba gudu ba da da baya ni manzan Allah ne gani ku yi abin da za ku ya ta fuskanci su sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga Allah ya yi musu haka suka ce da wannan ne ashe ya halatta mutum ya faɗi sunan kakansa na wurin uba a matsayin baban shi in aka tambaye ka kai waye sunanka kai dan gidan waye to ya halatta ka faɗi sunan kakanka amma na gurin uba ba na gurin uwa ba ina ba ta an gane ba na gurin uwa ba na wurin baba ya ka tambaye ka kamar yanzu ni a tambaye ni kai dan gidan waye a madadin in ce dan gidan Adamu ne sai in ce dan gidan Malam Sa'id ne ya halatta mun shine kakana na gurin baba na ko to ya halatta ko ban yi lafiya a musulunci saboda kaka na gurin uba yana matsayin uba ne ina ba ta an gane yawo to wannan shine amma ka faɗi sunan kakanka na gurin mama a matsayin baba wannan muka kuskure yasa ka hana mutum ya auri matar da suka fi shi kima da daraja saboda ka ai fada aka tambaye shi dan waye to sai fadi sunan kakan shi na gurin uwa saboda shine shahararre shi aka sani ko a mulki ko a shahara ko to kaga an samu matsala kenan to wannan shine yace wa inda ibn ishaq rahimahullahu ta'ala bi sanin sahihin an al-abbas hina nada an-nas bir rujui yace yazo a cikin tarihi na ibn ishaq ko yake cewa da abbas ya kira mutane su dawo gurin yaki wafihi yace qala yace fa ajabu sai suka amsa su sabai labbaika labbaika mun amsa ma gamunan zuwa gamunan zuwa qala fa yadhhabu ar-rajulu yasna ba'irihi sai mutun ya kokarin ya juyo da raƙumin sa inda mun faɗa a lokacin gangare ne gurin ba an gangaro da raƙuma da dabbo da dawakai na tafiya to yanzu an juya kuma a guje guri yarin taɓe an hargitse idan mutum ya ji an kira su ga manzan Allah sa kira su tafi gurin yaƙi in yi ƙoƙarin juyo da raƙumin to matsi ya yi matsi raƙumin ba zai iya juyawa a tafi ba kawai sai ya ɗauki sulkensa da mashi da ta kuma su kawai sai ya duro a ƙasa ya bar raƙumin saboda tsabar ƙarfin imaninsa Wani aikin sai jarumi ne fa zai iya fa a fagen daga ya bar dokinsa ya duro ƙasa ba ƙaramin mutum ba ne yake yinsa ko shi yasa an tara yake yake yaba kansa ɗin nan bin shaddari ko da yake faɗa kansa cewa shi mutum ne jarumi a gurin yaƙi ya ce idan bala'i ya kai bala'i ya ga dokinsa ba zai kyamar ba sai bar dokin ya taho a kafa saboda jarumta kawai eh ya ce idan daga kai bare ba kawai sai ya duro ya kama a kafa maki yakin shi ya ce dan mutum na gaduwar da kumunsa ba zai iya juyowa ba ya ce to shikenan ai ya iduhu ya da shi fala ya qadiru ala zalika rabun ba zai iya ba ai iktasil indifa inna saboda mutane sun hargiza gurin fa ya kudu dir'ahu sai ya dauki sulcansa fa ya qako fa ya qadhafuha fi unuqihi ya rataya a wuyansa wa ya kudu sayfahu ya rike kuma takubinsa wa fars wa qausahu da kuma kuyi da bakansa wa tursahu da kuma garkuwansa wa yaktahimu ala ba'irihi wa yakhalli sabilahu sai ya duro ya bar raƙuma saboda yanzu ya ji manzon Allah ya ta kirawo shi to ganin kar ma ya bata lokaci ya sa sai ya juyo da dokinsa ko raƙuminsa kuma ga gurin an hargitse ba space ba goslo an samu goslo kamar ka saka ko goslo ya tunkuɗe to a madadin ya tsaya sai an ja tafi tunda manzon Allah ya ta kira shi to ai zai bata lokaci kawai sai dauki kayan yakin sa kawai sai duro kasa sai kamo hanya kasa a gona imani ne sahabi sai imani sahabi ne yace wai ya ammu sautu nan da nan kawai sai goye kaure da sauti hatta yanta ya rasu salama sai gaba ɗaya sabu suka dawo gurin manzan Allah salama ma'ana an taho a yakin da gaskan gaske saboda haga abin da ya faru a farko lalle an razana amma kuma daga baya kowa ya dawo cikin haifin ya ce walam yamhazim rasu salama ya ce manzan Allah da ɗai ko so ɗaya bai taɓa gudu a gun yaƙi ba balka na fi ne haifin sibati manzan Allah ya tsaya daram kamar dutse ko gezo ba ya yi ya tsaya daram ya fuskanci ma'arnan sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'ahu qilatun min al-min ashabihi da 'yan mutane kaɗan tare da shi fi zalikal waqofin shadid a wannan irin guri wanda yake mai rintsi wanda sai jarumin muka sai ne zai iya shi amma shi ya tsaya da 'yan waɗansu mutane ba su kan mutum goma ba sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kansa sallallahu alaihi ko nani ya taqaddamu musu musiri ta bagalatihi ya ce manzala ya fuskanta abokan gaba yana gaggawa mai ga cikin su na hawal adu ya fuskante su wal abbas yunadi fin nas idan abbas muna kiran mutane su dawo shi kuma manzala ya ku a cikin kafara shi ma yana ya kasu sallallahu alaihi wasallam qala al barra radiyallahu ta'ala ko lokacin a ajiya to babu ne za a yi ajiya din babu da to kaga dai ala ayi halin an nuna maka manzon Allah jarumin gaskiya duk bala'in da ake yi shi ko gezo baya yi ke sa ya tabbata duk jarumin da kasa cikin sahabbai sai ka ji ya ce idan yaƙi ya kai bala'i ya kai bala'i to ba wanda yake iya tsayawa ma a bayan manzon Allah sai cikakken jarumi ma'ana gun da shi yake shiga a sahun yaƙi na bala abokan gaba in kai ba jarumi bane ba za ka iya kusa da shi ba kaga shi ba zama yake ana masa kariya ba ba za ba haka yake sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugabanci to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah